نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya halice mu ya rayar da mu ya kama wannan lokaci inda muke so mu leka cikin littafin sharhul sunna na al-imam al-barbahari rahimahullah wannan littafin mun so mu karanta shi tun kusan shekara ɗaya da ya wuce mun saye shi mun ajiye shi muna tunanin lokacin da ya dace mu fara kun san halin da muke ciki ba mu samu natsuwa ba balle mu ce za mu kara wani darasi to mun samu wannan fursa na hutun da muka yi saboda zabe muka ce mu yi amfani da wannan fursa mu leka cikin wannan littafin mu duba mai marubuci yake nufi da wannan littafin shi dai littafin mai suna sharhu sunna marubuta da yawa sun yi rubutu akan littafin mai suna sharhu sunna idan aka ce sharhu sunna mun san ma'anar sharhi shine bayani da fassara sunna kuma mun san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da jin sunan sharhu sunna mutum zai dauka za a yi masa bayanin hadisai ne na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to amma abinda magabata suke nufi da sharhu sunna shine manhajin ahlus sunna aqidatu ahlus sunna zunzurutun tauhidin da ahlus sunna suka yi imani da shi shi suke so su yi bayani a karkashin wannan ma'ana ta sharhus sunna malamai kamar yadda na faɗa da yawa sun rubuta littafi mai suna sharhus sunna imamu ahmad yana da littafi mai suna as sunna akwai ɗansa abdullahi shi ma ya rubuta littafi akan sunna muna da sharhu usul sunna i'tiqadi sunna ahli sunna wal jama'a na imam allalakai rahimahullah muna da ire-iren waɗannan littattafai da malumma suka yi rubutu a kan sunna wasu kuma suna rubutawa da iman za a ce kitabul iman na wane wasu kuma suna cewa kitabul aqida wasu suna cewa kitabul tauhid duk dai abin da ake nufi wato shine karantar da aqida da manhaji na ahlus sunna wal jama'a shi dai wannan bawan Allah yana daga cikin malamai magabata marubuta na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da karantarwa ya rayu ne a karni na hudu wani bangare na uku ya rasu a karni na hudu shine ya rasu hijira na da shekara 329 sunansa kuma alhassan bin ali kuniyansa shine abu muhammad alhassan bin ali bin khalab albarbahari rahimahullahu ta'ala yana da littattafai da ya rubuta banda wannan da yawa amma wannan shine wanda yake hannunmu wanda kuma muke so mu yi bayani sai dai ai hakuri ba za mu fayyatar da bayani mai tsawo ba don muna son mu dan gudu a cikin littafin shi yasa muka ce za mu yi karatu kafin al'asar za mu sake ɗorawa bayan la'asar in Allah ya kai mu satin gaba ma za mu yi hakan don mu ci ƙarfin littafin muna da darussanmu na su bukhari da na muwatta wanda muke imam malik lahadi akwai darasin dr muhammad wanda yake na risala a masallaci indimi saboda haka wannan darasin mun sa shi ne dai wato kamar cin riban dan hutu da muke da shi Malam rahimahullah ya bude da cewa alhamdulillahi alladhi hadana lil islam godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci a farkon littafi ko an samu wajen na'am alhamdulillah alladhi hadana ko mu karanta daga farkon ne mata ne malam ya bude da cewa wato sharhu sunna alhamdulillah alladhi hadana lil islam wa manna alaina shi din ne ai shafi na takwas ba shi din ne eh wannan kam yayi bayani na rayuwarsa waye waye din gaskiya kam mu tafi akai eh gaskiya na'am daga alhamdulillah zai hadana to muje muje godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya shirye da mu zuwa ga addinin musulunci wa manna alaina bihi kuma ya ni'imta mu da wannan addini wa akhrajana bi khairi ummatin kuma ya fidda mu cikin al'umma mafi alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى muna roƙon Allah ya datar da mu ga abin da yake so da kuma yake yadda wal hibda mimma yakrahu wa yaskhatu kuma muna roƙon sa ya kiyaye mu daga abin da bayya so da kuma abin da yake fishi da shi na'am i'lamu ku sani ya ku ƴan uwa musulmai malamai kullum suna faɗin haka ne saboda muhimmancin ilimi muhimmancin mai da hakali ga abinda mutum yake yi don ya fahimce shi ku sani ya ko musulmai annal islam huwa sunna kaji ba shi fa addini musulunci shine sunna din to anan ana so a nuna mana ma'anar sunna da fadinta ba ma'anar sunna takaitatta ba in an ce sunna sabanin farilla ko in an ce sunna shine hadisi a'a a sunna shine musuluncin wa sunnatu hiya al-islamu kuma ita sunnar fa ita ce musulunci musuluncin shine sunna sunnar kuma ita ce musuluncin wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ɗayan su ba zai tsaya ba sai da ɗaya musulunci ba zai tsaya ba sai da sunna sunna ba ta tsaya ba sai da musulunci qawluhu fadin sa mu je haka ba wa sunnatu hiya al-islam yana nufin lafarka bai na huma idan fassarna sunna bitariƙaci falafarka bai na hawa bai na islam ya ce babu bambanci tsakaninsu idan muka fassara sunna ɗin da cewa tafarki ne tafarki na musulunci tafarki na sunna duk abu ɗaya ake nufi waɗe famina sunnati luzumul jama'a to yanzu an zo bayani akan aqidar ahlus sunna manhaj din yana daga cikin sunna lazimtar jama'a mutane su zama kansu ya haɗu suna karkashin shugaba guda ba sa ɗaukan ɗaiɗaikunsu ma'ana ba sa ɗaukan matakai don kawunansu suna da jagora wanda yake ba su umarni wanda yake hana su ko dabbobi suna da jagororinsu balle kuma 'yan adam masu hankali masu sanin abin da ya kamata saboda haka faman ragiba gairan jama'a duk wanda ya ƙi wato ragiba gairan jama'a wanda ya so wani jama'a wani haduwa wa faraqaha ya rabu da ita faqad khala'a ribqatal islami an unuqi da hakika ya cire igiyar musulunci daga wuyarsa wa kana dallan mudillan ya kasance batacce ne mai batarwa an gane to idan ko muna tare da jama'ar musulmai duk lokacin da abu ya taso za mu koma ga jagoranmu mu ce ga halin da ake ciki wani shawara zai ba mu wani mataki za mu ɗauka a bisa fahimtar magabata ga addinin musulunci to duk wata matsala da al'umma ke shiga insha Allah za su yi sauki malam yana cewa mhm wal asasu allati tubna alaihi jama'a to jama'a da muke cewa a hadu ta me ake ginawa a ce wa'annan su ne jama'a da za a dogara da su su ne jama'a da za a koma gare su wanda ba a so a rabu da su hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne fa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar tafarkin su to baya cikin su wa rahimahumullahu ajma'ina gaba ɗayan su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu wa hum ahlus sunnati wal jama'a su ne wanda ake cewa ahlus sunna wal jama'a as-sahabatu wa man ba'dahum faman lam ya'khudh anhum duk wanda bai dauki addini daga gare su ba faqad dalla wa btada'a dakika ya bata kuma yayi bid'a inda addini aya ce fassara magabata za a bi a wajen hukunci a wajen samo doka na bautawa Allah fassara magabata za a bi akwai inda za a yi fassara ba na magabata ba idan aya tana magana akan ayoyi na rayuwa ayoyi na zamani ayoyi na binciken abubuwa na halittu ayar tana magana akan halittar ƙasa halittar sama ƙwayoyin halitta halittar ɗan adam wannan ilimi ne wanda Allah ya ce wa ya khuluqu ma ta'lamun ko ma la ta'lamun wa ala Allah al-qasdu sabil wa minha ja'ir wa law sha'a la hadakum ajma'in na'am kaga da ya ambaci dabbobi na hawa والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الله ويخلق ما لا تعلم الله yana halitta abinda baku sani ba Allah ya halitta abinda zamanin annabi ba sani ba wanda mu mun gani a zamanin mu ababai da muke hawa keke ne babur ne mota ne jirgin ruwa ko jirgin kasa ko na sama babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dabbobi masu rai su suke hawa amma ba su san abin da yake tashi sama ba a shi kenan idan aka yi maganan fassarar magabata a fahimta fassarar magabata a cikin abin da ya shafi hukunci a cikin abin da ya shafi tsantsan addini amma abin da ya shafi rayuwa na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ko kuka san al'amarin duniyan ku saboda haka na duniya abu ne wanda yana bincike bincike zai ba da dama mutum ya samu ilimi abin da magabata ba su samu ba mala yace faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada'a duk wanda bai dauki addini daga gare su ba to wannan mutumin ya bata yayi bid'a sannan yace wa kullu bid'atin dalala wa dalalatu wa ahluha fin nari duk wanda ya dauki tafarkin bata wato tafarkin bid'a to ya bata wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wannan lafazi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in dai bid'a ce babu kyakkyawa in sunansa bid'a babu kyakkyawa duk wanda yace akwai bid'a mai kyawu yana cin gyara ne na larabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wani bid'a ne annabi yake magana anan dukkan bid'a bata ce ai annabi yana magana akan addini ne ba yana magana akan duniya bane yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun sannan yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin tamassaku biha wa abdu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur sai yace fa inna kulla bid'atin dalala anan annabi yana nufin bid'a cikin addini abinda za a zo a ce da shi za a bauta wa Allah a samu aljanna babu bayan annabi ya koma ga Allah ko mafarkin annabi kai in annabi yace ga wata sallah kai malamai suka ce kada kai in kai mafarkin annabi annabi ya baka wata addu'a kai kar kai me yasa saboda Allah ya riga ya cika addinin sa wannan yaqini ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina malamai sun fassara daga cikin su Imam Malik ya faɗa fa malam yakun yawma idin dinan falan yakun al-yawma dina abinda a zamanin annabi bai zama addini ba a yau ba zai zama addini ba to tunda haka ne idan ka ga annabi a mafarki in ya koya maka ko ya ce ka yi abinda dama yana da asali a cikin sunna to wannan wa'azi ne gare ka ko tsawatarwa ne ga wani abin da ba kyawo wannan tsawatarwa ne gare ka ha ko kwadaitarwa ga abu mai kyawo ko tsawatarwa akan abin da dama yana da asali amma annabi ya ce da kai ka je kai wani abu ko ya ayyana maka wata sallah ko ya ce ga wata addu'a to kada kai aiki don addinin ya riga ya cika mala yake cewa wa qala umar bin khattab radiyallahu an umar bin khattab radiyallahu anhu yace la udra li ahadin fi dalalatin raqibaha ha hasibaha huda babu hanzari ga duk wani mutumin da ya zo ya hau kan bata ha ya zo ya hau kan bata ma'ana ya zo ya kama bata yana aiki da shi wa hasibaha huda yana tsammanin wai shari'a ce bai da hanzari wala hudan ha wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala ko kuma shiriya ce addini ne tukunshi ya dauka ai bata ce sai yake aiki da ita to shi ma ba da wani hanzari me yasa yace faqad buyyinatil umuru wa thabatatil hujjatu an riga an bayyana da al'amarin addinin gashi nan zahiri kowa yana ganin shi kamar rana tsaka sai dai wanda ya ki ya gane addinin saboda haka in ka dauki bata ka ci addini ne kai ka jawo wa kanka abu ne na sunna kai ka dauka bata ne ka ki kai aiki kai ka jawo wa kanka wa bayyanat hujja hujja ta bayyana wa anqata al udhru hanzari ya yanke mutane ba su da hanzari cikin abin da suke yi wanda wato ba daidai ba wa alam ka sani ya kai bawan Allah rahimaka Allah Allah ya ji kanka na yi tsallake ne malam yace wa zalika anna sunnata wal jama'ata lalle wato saboda ita sunna da jama'a din nan kad ahkama amra dini kullah sun riga sun kiyaye dukkan al'amarin addini wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi ittiba'u wato shari'a ta riga addini ya riga ya cika hukunci ya riga ya sauka kuma abun ya riga ya bayyana ga mutane to abin da ke kan mutane fa al-ittiba shine bi aikin mu koyi ne ba kirkira bane amma me zai kawo kirkira jahilcin addini son zuciya ta'assubanci ha wani lokacin ma gaba da kiyayya yana ga abin da ke kawo bid'o cikin al'umma jahilci tsananin son wani tsananin kin wani ba ka son wani saboda haka duk abin da ya yi kai kuma za ka yi saɓani shi to haka sai ka ga bid'a ta yaɗu cikin al'umma wa alam rahimakallah ka sani ya kai bawan Allah Allah ya ji ganka anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala shi addini fa daga Allah ne ya sauko ba daga gun mutane bane kenan zaka yi addini ba mutane zaka gani ba Allah zaka gani me Allah ya ce me annabinsa ya ce me aka saukar ولو يوضع على عقول الر... لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم ba aza addini bisa hankulan mutane da ra'ayinsu ba ba mutane da suka yi shawara ba kamar constitution na ƙasa wannan ya kawo ra'ayinsa wannan ya kawo shawararsa wani ma sai tunanin nansa ya ruguje za a zo a ce kuma shine mai hankali a zo a sashi wani sai ya shayi wani abin da zai bugar da shi ya bugu tilip sai zo ce zai kawo doka to ba ra'ayin mazaje ba ne kai koma kuna da hankalin shari'a ba ta magana da cewa hankalinku ne ke kawo doka a dokar ta zo daga Allah ma tana magana da hankalinku ne ku karbi dokar saboda haka ba saukar da dokar Allah da ra'ayin mutane ba tunda ba ra'ayi ba ne to ya za ka soki dokar Allah da ra'ayinka ka ce a ni ina ganin wannan a ni tsammani na haka ne a wannan ba haka bane a a wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi ilimin addini yana wajen Allah ne da manzon da ya aiko gare mu sallallahu alaihi wasallam malai yace fala tattabi shay'an bi hawaka da dai kada ka bi wani abu da son zuciyar son zuciyarka in kai haka fa fatamruqa fatamruqa min ad-dini wato za ka yi tsalle ka fita cikin addini fata khuruju min al-islam za ka fita daga musulunci ka bar addini fa innahu la hujjata laka in ka haka kuma babu hujja gare ka wa qad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati as-sunnata wa awdahaha li ashabihi wa hum al-jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sunna ga al-umma ya haskaka ta ya bayyana da ita ya fitar da ita ga sahabban shi kuma sune jama'a din da muke magana وهم السواد الأعظم su ne baki mai yawan sawadul azam su ne jama'a mai yawa sawadul azam shine duk wanda yake kan gaskiya ga malam yana bayani wa sawadul azam din nan alhaqqu wa ahlihu ita ce gaskiya da ma'abota gaskiya su ake nufi da sawadul azam wa man khalafa ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in duk mutumin da ya saba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani abu min amri dini cikin al'amarin addini faqad kafara da hakika ya kafirci kaji ba faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri dini kaga magana ta tada zu fahimtar magabata a cikin addini to shine yace duk wanda ya saba wa magabatan nan su sabai a cikin addini to ya kafirce ya dangana ga irin sabawan da yayi in sabawar babba ce kafircin babba ce in sabawar karama ce to kafircin ma kufrun duna kufrin ne mala yake cewa wa'alam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qatt hatta taraku min as-sunnati mithlaha mala yake ka sani fa annan nasa su mutane lam yabtadi'u bid'a ba su taba kirkiro wata bid'a ba cikin addini qat da dai in sun yi hatta taraku min as-sunnati mithlaha sai sun bar wata sunna kwatankwacinta kafin su yi bid'a domin rayuwar ba ta isan mutum ya hada sunna da bid'a kai aiki da sunna daidai ba ta waya sannan kuma a ce kana yin bid'a ba zai yiwu ba in ka samu daman yin bid'a to akwai sunna da ka bari don na sunnar ba su baka daman kai bid'a ba su baka lokaci ba ko na addu'o'i azkar da ake yi wani lokaci ne da annabi bai koya mana addu'a ba to duk lokacin da kaga mutum yana yin wata bid'a to za ka ga bai kula da na sunnar ba haka bukukuwa idan za ka ga mutum ya rasu mai sunna ta koya mana mu halarci jana'iza mu yi masa addu'a amma sai aka zo aka kirkiri me sadakoki bayan wannan bayan wannan bayan wannan to sai ka ga da yin haka din zaka ga mun bar abubuwa na sunna sunna sunna sunna ta ce idan mutum ya rasu mu kai masa abinci gidansa ko mu kai wa mutanen gidan abinci hadisin wannan Ja'far bin Abi Talib ta'aman fa innahum qad ata'u ma yashghiluhum annabi ya ce ayi musu abinci sai mu je mu taru a gidan mu ne za a kawo kuma muna ci mu kula da marayu mu shafa kawunansu yanzu da nawa suka rasu muka je muka ɗauki ‘ya'yan nasu kamar namu ne ko ‘yan uwanku ne ku raba ‘ya'yan wani makoci ne ya rasu ba da dangi a kusa a wayanda suke sallah a masallaci guda su ɗauki ‘ya'yan ina aka yi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ana wa kafin latimi shi da mai kula da mai raya fa suna tare da gidan aljanna ina masu ɗaukar marayu yayin da muka bar sunna sai ka ga mun aikata bid'o'i saboda haka idan mutum yana son tsira ne da bi tafarkin da annabi ya koya mutum ba zai taɓa yin bid'a ba sai ya bar sunna sai mala ya ce fahdharil muharramat min al-umur ka kiyaye haramun abubuwa cikin al'amura da ababai da Allah madaukake haramta kafirci ne shirka ne shan giya ne caca ne zina ne yaudara ne zamba ne da makamantansu duk abin da ka san haram ne fasdar al-muharramat nisanci na'am anan yace muharramat min al-umur na'am muhdathat din zai fi ma'ana tun da ya kawo fa inna kullu muhdathatin bid'a kuma a siyakin magana yana cewa inna nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta ya yatruku min as-sunnati mithlaha tunda haka ne fadar al-muhdathat nisanci kirkirorin abubuwa komin kankantarsa kuma bid'a kamar tsumma ce in ka ja ta sai ta jawo yar uwarta an ka ja tsumma za ta jawo karangi ake cewa ko dina girnimen ji su jin guzana ya to wannan shi ne in dai bid'a ce ku duba bid'ar maulidi da an tuna da maulidin wani ba na annabi ake cewa ba amma da aka zo aka yi bid'ar maulidi kuma sai me ha gani don ba addini bane bid'a ce sai a dinga kirkiro wannan mai maulidinsa wani ma kafin ya mutu zai maulidinsa wani kuma bayan ya mutu za a yi masa maulidi maulidin shehiwa ne maulidin shehiwa ne to asali ma wa ya ce ku yi na annabin matukun saboda haka bid'a idan aka tabauta sai ta dinga zuwa shine yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa dalalatu ahluha fin nar mu wuce wannan malai ce fahzar sigar al-muhdathati min al-umur kaji ba ka nisanci kananan bid'a sigar al-muhdathat la ilaha illallah malamai suna rubuce rubuce akan sunna da gudun bid'a da wallahi muna karanta littattafan za ka yi mamaki akwai littafin da musamman aka rubuta kamusul bid'a dictionary na bid'a in ka karanta shi kai kanka din sai ka gyara wa kanka zama a cikin addu'a ne a cikin wani abin da kana ganin shi ba komai ne ga sunan littafi daban-daban ba mu da lokacin da za mu samu mu karanta su amma da akwai ko wasu babi-babi dai za a sa ranaku Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da rayuwa mai albarka insha Allah za mu samu ko a irin kamar muhazara haka dai ba ranar karatu ba za a sa a ɗan taɓo wani ɓangare wani ɓangare wani ɓangare masu muhimmanci mu ga cewa rayuwarmu tana buƙatan waiwaye kana tafiya kana ganin kai mai sunna ne kana kyaman wannan ka kyamaci wancan can sai kai din maka ga wani kogin bid'a kake ciki mala yace wahdar sigara muhdathat muhdathat min al-umur kan nisanci kanana daga cikin bid'o'i fa inna sigara al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara lalle kananan bid'o'i za su girma har su zo su zama manyan bid'o'i gashi nan idan muka yi sallah misali wani zai miƙa malam ina bukatan fatiya ya ba da nairan shamsin yana bukatan fatiya malam sai masa addu'a kaga sau ɗaya to wani ma zai miƙo malam ina bukatan addu'a malam ya fita a gida an ce babu kaza babu kaza wani ya miƙa yana bukatan addu'a mutane kuma wannan ya miƙo wani ma sai ya miƙo sai ga malam yana ko ba a kawo komai ba sai yan dan rike hannu haka ko zai zo in wani mai saurin baki ce fatiya da ayatul kursi shikenan bid'a ta kafa gindin zama shikenan kuɗi ga fatiya da ayatul kursi da salatin annabi goma goma in ka ce bid'a ne sai ah yanzu karanta fatiya da ayatul kursi ne bid'a a'a ba karanta ayatul kursi bane bid'a yana nan cikin qur'ani ba karanta fatiyar bace bid'a tana nan cikin qur'ani sai dai idan kuka idar da sallah ladani ya gaya wa mutane ku yi addu'a iman ya yi jagora daga ina aka samu inda muka kasa gane bid'a kenan karatun fatiha a sallah ba farilla bane karatun tahiyya ba sunna bace yanzu zai yi in karanta tahiyya a tsayuwa in karanta fatiha a wajen zama duk kuma a cikin sallan ne kawai dan wajen ne na canza ai ko kuwa wannan fa yana ciki na canza masa waje bai yi ba to ina in na ɗauko daga waje kuma na shigo da shi saboda haka matsala tana buƙatar nazari da natsuwa da tsarkaka zuciya in ka sa son zuciya to musiba ta same ka Allah ke mala yace wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa kaji ba hakan na duk wata bid'a da aka sa cikin wannan al'umma asalinta karama ce aka fara ta kuma tana kama da gaskiya misali yankan da ake wa mamaci in ya mutu ko asalinta ba da nufin yi wa mamaci yanka bane idan aka yi mutuwa ha irin dangin mamaci sun zo suna girki su samu abin da za su ci shine a yanka dabba su ci shikenan ana yanka a ci sai aka fassara da cewa ai yankan ana zubar da jini saboda gobe sadakan uku za a yi ya zama wannan ita ce sunnar mutane a kasar mu idan mutum ya mutu in mai kuɗi ne a yanka shanu in talaka ne a yanka tinkiya kaga bid'a ce a kankanuwa ta zo ta tana kama da addini maulidi son annabi ne son annabi addini ne ai amma yin safa sannan da aurat da ake din nan azkar da ake yi wazifu da ake yi aka ce me ake karantawa salatin annabi ne ayatul kursi ne hailala ne la ilaha illallah istighfari yanzu su din ne ba kyau a'a ba su din ne a'a yadda kuka tsara din yanzu idan na ce maka kullum in za ka fita a gidanka kafin ka fita da safe kai istighfari kafa ɗari na gaya maka alkhairi ko sharri amma haka annabi ya koyar shekaran jiya nake jin imam gabciya ana masa tambaya wani ya ce idan ya yi rashin lafiya ko jikinsa yana ciwo ne ya yi salatin annabi ya yi tofa a wajen ya yi kyau imam gabciya ya ce a'a salatin annabi yana na a matsayinsa ba a yi shi don ka tofa a ciwo ba tofi ka karanta abin da aka ce zai zama tofin ka tofa a wajen addini biyu ne motar bature ma za ka bi tsarin ta balle addinin da Allah ya sauka ba ka iya zuba ruwa a inda aka ce fetur ba ba ka zuba fetur inda aka ce injin oil ba ba ka ce giyawan din ka ce ni tari ba tafi zai yi aka canza zuwa giya ko ni ba mota ta bace a giyawan din zan yawo a garin za ka yi yawo amma injin kuma zai noke wannan fa mutum ne ya kera balle saukakken doka daga Allah ina muke faktar rabi zalika man dakhala fiha sai ya rudu ya yaudaro da haka din wanda ya shiga ciki wato bid'a da aka fara ta kankanuwa tana kama da gaskiyan wayanda suka shiga ciki shikenan suka rudu da wannan abin sai suka yi nisa thumma lam yastati al-khuruj minha kaji ba da farin kadan ne kamar addini da ya shiga sai nisa ba zai iya fita a ciki ba yana ganin wato yadda bid'a ta kama zuciyarsa yana ganin in ya bar ta kamar ya bar addini amma wanda Allah ganar da shi zai gane fa azumat wa sarat dinan yudanu biha bid'a ta zo ta girma ta kankama ta zamanto wani addini ne da ake bautawa Allah da shi ka gani فخالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام sai wannan bid'a ta zo ta saba wa tafarkin musulunci mai aikata wannan bid'a ya zo ya saba wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita daga addinin musulunci fanzur yarhamkallah mala yace ka duba ka gani rahimakallah kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika duk wanda ka ji maganarsa daga mutanen zamaninka khasatan keɓaɓɓe wato musamman mutanen da kuke tare in ka ji maganarsu fala ta'jalanna kada kai gaggawa yana daga abin da ya bani sha'awan wannan littafin mu sashi mu karanta ka duba yana cewa ka duba mutanen zamaninka idan ka ji idan kullaman sami'ta kalamahu duk wanda ka saurari maganarsa min ahli zamanika khassa daga mutanen zamaninka musamman ya kwabbe fala ta'jalanna kada kai gaggawa wala tadkhulanna fi shay'in minhu kada ka shiga cikin ra'ayinsa din sai yaushe hatta tas'ala har sai ka tambayi malamai wa tanzura sai ka duba hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shin wani yayi irin wannan magana ta cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in haka ne musibar da muka shiga za mu shiga lakin qaddara Allah ma sha'a mutum zai zo da ra'ayi ba tare da ka tsaya ka duba ba sai ka duba kafin shi akwai malamai a garin akwai wanda suka fi shi shekaru a kowane fanni na ilimi a kowane zai haɗe shi wajen karatu to da ku tsaya ku duba malam wane yana wa'azi shekara talatin yana yi aka haife mu ba mu ji wannan magana daga gare shi ba shi din da yanzu ya saba musu daga ina ya dauko waye malaminsa cikin wannan karatun yanzu wannan din ne fa muka kasa da ra'ayin da ya zo sai mu bi kamar jam'iyyar siyasa ai ko jam'iyyar siyasa masu hankali sai sun duba ko suwa suka zo da siyasa suwa su ne ne shugabannin siyasa menene tsarin siyasa mece ce manufanta aims and objectives kafin a karba amma addinin Allah dubi yadda ake wasa da shi yanzu wani ya zo tatsine ya zo ya yi nashi wasu ma sun zo sun yi nasu ba mamaki wani ma zai zo shi ma haka zai ɗebe mu abu ne wanda ba karatu ake ba ana so a ji waye zai faɗi sabon magana a bi shi mu dai muna so wanda ya saba kowa ai bai tsoron gwamnati ai bai yana jin tsoron kowa ai bai ya kaza ai ma yana kaza an kaji aya a bakinsa in kaji hadisi da bakinsa saboda haka mu yi hattara duk wanda za ka ji maganansa ka sa a hankalinka wannan me yasa ya faɗi magana me ya madogararsa a shari'a wa ya riga shi cikin magabata shai usamin rahimahullahu yana cewa la takun awwala man yakun kar ka zama farkon wanda zai faɗi magana duk abin da zaka faɗa ka duba akwai wanda ya riga ka za a tambaye shi matsala fa sai ya duba zai ce in ba don ba wanda ya riga ne faɗa ba da zan faɗa da zan ce kaza amma ba wanda ya riga ne saboda haka na tsaya matsalar da yau za a tambaye ka kana tafiya kana tuki ma za ka ce halal ne haram ne irin wannan matsalolin malam ya ce shin ka duba ta sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗa aw ahadun min al ulama ko kuma wani daga cikin malamai fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bi in ka samu magabata sun yi wannan fassara ko sun faɗi wannan magana to ka rike wala tujawiz li shay'in kaji wala tujawiz li shay'in kada ka tsallaka wannan zuwa wani kada ka ƙara naka ka tsaya daga abin da ake faɗa ittabi wala tabtadi wala takhtar alaihi shay'an kada kuma ka zabi wani abu akan abin da ya zo maka na daga sahabbai din nan ta bangaren wanda ya faɗa maganan فتسقط في النار لا تفعل موسى malam ya ci gaba da cewa wa'alam ka sani an alkhuruja an tariqi ala alwajhayn fita daga tafarkin madaidaici din nan ta fuska biyu ne ahaduhuma ɗayan shine farajulun qad zalla an tariq shine mutumin da ya wato zame daga tafarki ya kau da kansa daga tafarki wa huwa la yuridu illa alkhaira shi baya da nufi sai alkhairi alkhairi yake nufi amma kuma ya zame ya bar tafarkin alkhairi fala yuqtada bi zalalihi ba za a bi shi ba a cikin wannan tuntube da yayi wannan kauce wanda yayi ha ba za a bi shi ba ha fa innahu halik saboda shi ya halaka wa rajulun kuma mutum na biyu shine mutumin da anadal haqqa yayi wa gaskiyar butulci yayi tsaurin kai wa khalafa man kana qablahu min almuttaqina ya saba waɗanda suka riga shi daga bayan Allah masu takawa fa huwa shi wannan nabiyun ضال فتتشيني مضل ما بترواني شيطان مريد في هذه الأمة شيطاني نما يتقولن كيش كمان الأمة mutane iri nawa kenan iri biyu ɗaya shine mutumin da ya zame daga tafarkin gaskiya amma shi nufinsa alkhairi ne shi ma ya halaka don ya bar tafarkin kwarai shi na biyun kuma zamewan da gangan ne shi kan bayan ma batacce ne mai batarwa ya ce shaidanun maridin fi hadhihi umma haqiqun ala man arafa wajibi ne akan wanda ya san shi an yuhadhdhira an-nasa minhu ya tsawatar da mutane daga gare shi ya bayyana wa mutane in abokinka ne in almajirinka ne in malaminka ne in garin ku ɗaya ne in ka san ya bar hanya yana ganganci in kuskure ne a sanar da shi kuskurensa amma in ya yi taurin kai to a gaya wa al'umma kamala yana cewa haqiqun ala man arafa ya dace da duk wanda ya san shi an yi haddiran nasa min ya tsawatar da mutane daga barinsa yi wa mutane gargadi daga sharrinsa wani ne daga cikin giba wanda ya halatta jama'a wani din nan fa halinsa kaza ne ku nisance shi wannan ko idonsa na nan ko idonsa bai nan ka faɗa gaba gadi baka da laifi wa yubayyana lin-nasi qissatahu ya bayyana wa mutane kissarsa waye shi me manufarsa me aqidarsa me karshen al'amarin li Allah ya ka'a fi bid'atihi ahadun fa yahlika don kada wani ya fada cikin bid'ar sarin don shi mai halaka wadai wa alam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما كسنفة مسلمين وني بزي تبتا با نكو وني باوا حتى يكون متبعا حتى يزم مي بيئيا مصدقا مي غسكن تروا مسلما مي ميكويا kai mai koyi ne ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai gaskatawa ne kana gaskatawa kana aiki sannan kuma ka miƙa wuya ka yadda wa yusallimu taslima malai ta faman za'ama annahu qad baqiya shay'un duk wanda ya tashi ya riya cewa ai akwai wani abin da ya rage min amril islami cikin al'amarin musulunci lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai su isar mana ba ba su wadatar mana ba faƙar kazzabahum da haƙiƙa ya ƙaryata su in ka ce a kone abin da zai zama addini wanda sabon annabi ba su yi ba ta wannan mutumin ya ƙaryata sabon annabi wannan malamai suna cewa sharrin bid'a ko ba komai sai wannan kaɗai ya wadata duk lokacin da ka yi bid'a akwai tuhuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin isar da sakon Allah in har ya isar da sakon ka yadda in ka yadda da addinin ya cika me na ka kawo bid'a kai aiki za ka kawo bid'a kai aiki ne lokacin da kana ganin addini bai cika ba shi ne yake cewa duk wanda ya bid'a ya kawo wani abu ya ce addini bai cika ba to yana ganin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam basu isar mana ba mala yace wa kafa bi hadhihi furqa wannan kadai ya kai rabuwa furqa wato abinda zai raba al'umma wa ta'anan anhu alaihim sannan kuma akwai suka gare su fa huwa mubtadi'un dallun mudillun shi mutumin nan yayi bid'a batacce ne mai batarwa muhdithun fil islami ma laysa minhu ya ka ya shigar cikin addini musulunci abinda baya cikin addini wa alam rahimakallah annahu laysa min as-sunnati laysa fi as-sunnati qiyasun malam ya ce a cikin sunna fa babu kiyasi ba wai a cikin addini mutum ya yi kiyasi na kada ya nafi kahiyya ba shi ake nufi ba laisa fi sunna me ma'anar sunna anan at-tauhid aiwa aqida ta tauhidi ba yin kiyasi ji ne da imani da mika wuya ba neman bincikenka da aikinka saboda haka wala tudrabu lahal amsalu ba a buga misalai na game da aƙida misalai na abubuwa ne za a yi amma wajen Allah ba za a yi ba wala tuttaban fi hal ahwa'u ba za ku kuma abi son zuciya ba a wajen aƙida na'am malam yace bal huwa tasdiq bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'a shi aqida anan sunna wato gaskatawa ne da abubuwan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala sharhin ba tare da cewa kaif ta yaya ba ba kuma tare da yin sharhi ba wala yuqalu ba kuma za a ce ba lima me yasa wala kaifa ko kuma ta yaya ha ba za a faɗi wannan ba sai dai a miƙa wuya a yadda a gaskata wannan ana magana kamar za- siffofin Allah ar-rahmanu ala al-arshi istawa istawa kayf la walima la yadahu mabsutatani na'am yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya na'am ha يعجب الله على رجلين يقتل احدهما الاخر فيدخلان الجنه نعم duk wannan zamu ce mun ji mun bi abin da ya shafi siffar Allah ta zacinsa mala yace fal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u duk wannan alfazai mutaradifa magana shine surutu da husuma da jidali da musu da mira shi ma musu ne muhdathatu wannan muhdath ne babu shi cikin addini yaqdahu ha ashakka fil qalbi zai wato kamar zai dasa shakku a cikin zuciya kamar zai yi kurji zai yi kurjin shakku a cikin zuciyar mutum idan mutum ya zama yawan magana akan tauhidi ma'ana yawan magana ba wai kawo dalilai na aqida na kitabu sunna ba a irin yadda malaman ilmul kalam suke yi na falsafa falasifa din nan wai za su yi magana akan Allah wai ayi fara tunane tukun ayi kaza tukun ayi kaza to irin wannan to zai kai mutum ga halaka ko kuma a fara magana akan zatin Allah sai a fara tunanin kuma halitta duk wanda ya kore siffar Allah to shi mushabbih ne sannan mu'assil don in ya kore siffar ba wai kai tsaye ne misali Allah madaukaki ya daidaita bisa al'arshinsa bisa saman al'arshinsa to duk mutumin da ya kore wannan ba kawai ne haka Allah ya daidaita ba a bai daidaita ba misali wani yana gida a baya gida ba kamar haka bane da aka ce ya daidaita bisa al'arshinsa sai ya fara tunanin daidaituwan Allah bisa al'arshinsa din da daidaituwan mutum akan gado ko akan kujera da ya yi tunanin daidaituwan halitta ha akan abun halitta sai ya ga cewa a'a bai kamata a ce kuma Allah ya yi kama da mutum ba saboda haka mu ce ba daidaituwa ya yi ba kaga ya fara kamantawa kafin kuma ya zai kore siffar ya yi illa biyu kenan وإن أصاب صاحبه الحق والسنة كودا ما أبوتين wannan magana koda ya dace da sunna ya dace da gaskiya to yayi kuskure saboda wannan yawan musun zai sa kurji a cikin zuciyarsa na wannan shakku wa alam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka annal kalama fi rabbi ta'ala muhdath wato magana akan zatin Allah muhdas fararre ne a yi magana akan zatin Allah fararre ne da babu shi falasifa ne falasifa malaman ilimin falsafa da ilimin mantik na wanda suka dauko ilimin aristo da su aflaton suka suka fassara cikin larabci a nan ne aka fara samun magana akan zatin Allah amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna nan Allah ya saukar da qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha ba wani sahabi da ya tashi ya rasulullah kayfa yadu rabbina ba الرحمن على العرش استوى باو اللي داجه يا رسول الله كيف كيف استوى ربنا باب duk suna ji sun yi imani na Allah ba a bincike amma lokacin da aka zo aka shigar da maganganun ilmul kalam aka samu ra'ayoyi irin na su jahmiya irin na su mu'tazila to anan ne aka fara magana akan zatin Allah subhanahu wataala aka yi shishigi aka dinga kore sifofin Allah aka ce in an yi kaza to an ce shi ma kamar mutum ne to ai bai kama da mutum ba saboda haka a kore sami'un bila sam'in basirun bila basari wa mutakallimun bila kalami li'annahu kana wala makana laysa lahu fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun kana wala makana kayf a ina ka samu wannan din shine wanda yace amintu man fi sama ala arshi istawa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u ha ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi yawmin kana miqdaru to wannan duka nusus na al-qur'ani suna nan mutum yace a ba haka bane yayi amfani da abubuwan da manatika suka rubuta da zaka ga littafin tauhid irin su kofa kowa yayin din nan jawharatu tauhid da makamantansu surutai ne zalla zaka gani an an an bakanta littafi da rubutu amma babu basira ko ɗaya da zaka samu amma ka duba littafin tauhidi na sunna da ka karanta sadara daya za ka fahimci me ake nufi na ce wannan duka bid'a ce dalala kuma bata ce wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wajal ba za a yi magana akan zatin Allah ba sai da abin da Allah din yayi magana yanzu yadda za ka yi magana akan in ka zo tabiyar misali at-talaqu marratani saki mai kome biyu ne saki na sunna ya take in kai kaza in kai kaza in kai kaza kome ne in kai kaza alfazu na saki wai in ka zo alarashi istawa za ka yi wannan bayani dogon bayani sai dai kai kawo ayoyi da suke magana kan istiwa hadisan da suke magana kan istiwa da kuma raddi akan masu inkarin istiwa shikenan sai ka wuce saboda haka malai yace ba a magana akan zatin Allah sai da abin da ya magana kansa fil qur'ani cikin nassin qur'ani وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانا يتجه قائدة اتكن دكا سفوفين الله دسونا ينسى الله سبحانه زامو سفن تاشي دا ابن دي سفن تكنسى دا ابن دا النبي صلى الله عليه وسلم سفن تاشي الله مدوك كباهي دا كما تكن كومي شي ما يجيني كما ما يغنيني ربنا أول بلا متى ubangiji mu Allah shi ne farko babu yaushe ya fara yaushe babu wa akhirun bila muntaha shine karshe bai da karshe huwa al-awwalu wal akhir ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da aka yi shi a asirce ya san kuma abin da yake boye abin aljihunka yanzu asiri ne a gare mu ko Allah ya sani wanda yake cikin wallet ɗinka ma Allah ya sani wanda yake cikin drop menene mun kama cikin account din kama sirra ya alama sirra abinda ka yi a asirce a harshenka da abinda ka boye a cikin zuciyarka Allah ya sani wa huwa ala arshi histawa subhanahu ya daidaita bisa al'arshinsa daidaituwa da ta dace da zatinsa wa ilmuhu bi kulli makani ilmin Allah yana ko ina sai aka zo muka samu musibar mu'tazila da jahmiya sufaye suka zo suka diba suka zo da mu wani marhala na fana'i marhala ce ta fana'i cewa Allahu fi kulli makani Allah yana ko ina har har wanda ya kafirce su a gojin su malami ne zai ce ma fi jubbati illa Allah ai ba kowa bane cikin alƙibba na sai Allah sai ya ce ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana fa idza absartahu absartani fa idza absartani absartana ni ne wanda nake so shi ni shi ne wanda ni ne shi shine ni ha ni mu wato rai biyu ne muka shiga jiki daya eh wahdatul wujud wannan shine hulul in ka ganni ka ganshi in ka ganshi ka gan mu shi yasa suke cewa Allah yana ko ina ai dan adam yana da hankali kai kanka akwai inda zaka shiga baka so a ce kana wajen ko kuwa yanzu kana bayan gida sai wani babban mutum ya kira ina wane a yana zuwa ko kuwa ko a waya ka buga an jima zai ku yi magana ba za a ce ina yake yana bayan gida ba daɗin ji wani ya faɗa haka ma za ka kwaɓe shi ya za ka ce ina bayan gida ka ce yana sai an jima mana to in ka ce Allah yana ko ina har bayan gida ma ai ina ne shi ma ka ka shigar da shi ko ka keɓe bayan gida ne kan juji ma duk wurin kazanta gidan giya gidan karuwanci inda bai kamata ka ce zacin Allah yana wajen ba kaga musibar cewa Allah yana ko ina sai dai iliminsa yana ko ina jinsa yana ko ina ganinsa ba abin da ke buya gare shi wa ilmuhu fi kulli makan fala yakhlu min ilmihi makan ba gurin da zai kubuta daga ilimin Allah komai da ake Allah ya sani yana saurarawa don akwai ranar sakayya sala malam yace wal qur'anu kalamullah al qur'ani maganan Allah ne wa tanziluhu wa nuruhu abin saukarwansa ne kuma haskensa ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa laysa makhluqan alqur'ani ba halitta bane na'am aiwa wala naqulu na'am wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa ko bai halatta mutum ya ce game da sifofin Allah yaya ba siffarsa kamar sunayensa shi ya faɗi sunayensa shi ya faɗi siffofinsa ba wanda zai ce me yasa ba babu shi ne ya faɗa eh aya ce hadisi ingantacce sam'an wa ta'a ba wanda zai faɗi haka illa shakkun fillahi tabaraka wa ta'ala sai dai wanda yana mai shakku ga zatin Allah na'am ba wai cewa kaifa walima na'am ta yaya me yasa a'a kace ka yadda Allah ya ce yana da hannu yana ciyarwa saha laili wannan hali in ka zo ka ce me yasa yanzu wannan me yasa ɗin daga yana ka kawo wa ya ce ka ce me yasa ɗin a to ai an ce hannu hannu kuma eh to hannu kifi na da hannu ko baya da hannu irin naka ne sauro baya da hannu irin naka ne kenkeso baya da hannu irin naka ne dabbobi maga sunan suna ne ya hada su ko kuwa idan muka ce kai na me ina ce kan rago za ka tuna da kahonsa ko ina ce kan doki ka san ba kaho ina ce kan shanu aka tuna da manyan kaho kan rakumi za ka tuna shi da dogo da wani labbansa kai ne duk sunansu me kai amma siffansu ya zo ɗaya bai zo ɗaya ba kowa da irin nashi kan ba kai musu ba to Allah idan yace yana da hannu irin nashi ne bai neme ka ka bincika ba bai ce ka tambaya ba ka ce na yadda tunda shi ya faɗa shi ne makubutan wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru al qur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala abin saukarwa ne da ya saukar da shi ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma hasken sa ne laysa makhluqan al qur'ani ba halitta bane irin wannan lafazi al qur'ani ba halitta bane ba a samu a zamanin annabi ba me yasa aka same shi daga baya saboda akwai masu aqida cewa qur'ani halitta ne musan labarin annabi labarin imamu ahmad da aka shigo da maganar qur'ani halitta ne aka neme shi ya ce qur'ani halitta ne har aka daure shi aka yi masa bulala aka azubtar da shi wai don sai ya faɗi qur'ani halitta ne qur'ani ba halitta bane siffa ce ta zatin Allah لأن ما يكتوى فليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس من مخلوق القرآن دقى سفا ذات الله من الله معنى دقى ذات الله دي باوي من الله بدقى حليتا الله بني با آه. دقى ذات الله دي أبن دي ينا دقى الله تبا حليتا بني سننسا كو سفنسا كو أيكنسا دوانا با حليتا بني وهكذا قال مالك بن أنس wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah haka Malik dan Anas ya faɗa haka Ahmad dan Hanbal ya faɗa wa man qab wa min qablihima min al-fuqaha'i wa min ba'dihima wato malamai na fikihu magabatan su ko wanda suka zo bayan su duk sun faɗi wannan magana wal mira'u fihi kufrun musu akan qur'ani mutum ya ce halitta ne kafirci ne kada mutum ya yi musu na'am na muke wal imanu bin ru'yati yawmal qiyamati hakan nan manhajin ahlus sunna wal jama'a daga cikin sharhin sunna imani da ganin Allah ran tashin kiyama wannan ma da yawa sun bata akan ganin Allah suka ce Allah ba za a ganshi ba ba sai da ganin Allah ba da faɗin annabi Musa rabbi arina udhil qala lan tarani wasu na sai lan dinnan ai suna nufin wai har abada ne a'a duk ana cewa lan zama shari'a din malamai suka ce zama shari'in kansa ba haka yace ba harfin nafi wata ayidi ne nafi wata ayidi korewa da karfafa korewa to shine aka ce mawai kuda ne ta yi kashi akan tsakanin yadin sai zama kamar dugo daya za ka karanta litta'abidi amma ya din ne lista'idi to lam ba ta nuna har abada za a ga Allah subhanahu wa ta'ala yarawna aha yarawna Allah azza wa jalla bi a'yuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman za mu'mini za su ga Allah subhanahu wa ta'ala da idanuwan kansu don akwai masu kore ji din a'a za ka ji a jikinka ne ka gan shi amma ba wai za ka gan shi ba shi ne ya faɗa za a gan shi ko inda yake maganan wannan riwa wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira ka gani nassi ne ko su koki suna haske suna kyawu me yasa sun ga ubangijinsu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid shi maganin Allah ne lillazina hasanul husna wa ziyada shi maganin Allah ne da kuma faɗin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun su kafirai su abun fakewa abun tarewa ne abun sa hijabi ne ga barin ganin Allah subhanahu wataala Imam Shafi yace wannan aya dalili ne na za a ga Allah tunda su kafirai an yi hijabin su ba za su ga Allah ba mu'minai fa mafhum saboda haka mu'mini za su ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahih in karanta bukhari nakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yati za ku ga zatin Allah subhanahu wataala kamar da kuke ganin wata ba kwa turareniya wajen ganin zatin Allah saboda haka fatan mu Allah ya nuna mana zatin sa subhanahu wataala bila hajibin ba mai hajibi ma'ana ba mai shiga tsakani wanda zaka zo a ce tsaya bari a yi mar magana ka faɗa a je a gaya masa wala turjumar ba mai tarjama a ce kai Allah baya jin yarenka sai ka yi wannan kai barbaci mala'ika ya fassara masa da larabci a'a kai barbacinka Allah yana jinka kai hausanka Allah yana jinka duk yaren da kai subhanahu yana jinka wa ta'ala naktafi bi hadha al-qadr insha Allah zamu dora bayan sallar al-asr insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Yeah, I did.